أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله ورضي الله عن أصحابه ذوي القرب والتدان الذين فاضوا برؤية النبي المختار رضي الله عن أهل بيته الطاهرين المطهرين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله من دعوة كراتين وانا لتاكي نامو من البركة أنا رائية السلوكي كإمام الشريفي وانا أولا جمعة لا متاش حلقة أنا تقصكم inda muke magana dai akan muridi a lokacin da yake karkashin shehi na tarbiyya to shine dai abin da muke magana akai inda muke karanta baitukan sannan kuma muke fassara su da fassaran da sayyidi Sheikh Abdul Aziz Dabbar yayi wanda almajirin shi Ahmad bin Mubarak ya tafa daga wajen shi to baiti na gaba sai yake cewa da kamar yadda na gaya muku littafin yana da bambance-bambancen bugu ina sauran da ɗanyen tambihi akan yanayin bugu ya ce wa in tasmu na hawan fakri na suka faɗiri hal ko faɗiri hawa hawa janibu mujanabata shari ko mujanabata sharari ya bisa bambancin bugu to sai ya ci gaba da ce mana wa in tasmu nafsuka idan zuciyarka ta ɗaukaka, ta zafira ta ɗaukaka na hawan fakri ta yi wajejen hanyar su bayan shi ne alfakri. Alfukara'u wasu daga cikin jagororin sufaye suna cewa da alfakiru da asufiyu dukkanin su ma'anar su ɗaya. Wasu daga cikin sufaye kuma sun tafi akan cewa a'a asufiyu yana sama da alfakiru. To dai a har kullum alfakiru yana daga cikin abin da sufaye ake kiran sufaye da shi ma'anar alfakaru a cikin harshen su ba ana nufin fakaru na rashin kuɗi ba a shi sufi bai da komai sai Allah kawai ma'ana shi bai bai da komai sai Allah saboda ko ya mallaki duniya da abin da ke cikin ta shi ba yake ce a gaban shi ba saboda Allah ne shi saboda shi yasa wanda ya kakkaba komai ya zama tabi da komai sai Allah subhanahu wataala to shi ne sai ya ce a lokacin da ka zuce ka ta ɗaukaka zuwa ga neman cewa za ka shiga zirin sufaye to fatra ka jefar da kai watsi da hawaha soye-soyen zuciyar naka kar ka yadda ya zamanto kai sufi ne wanda ke tafiya a sha'anin Allah amma kuma ya zamanto zuciyar ka ce take hukunta ka baka da baka da baka da baka da dalilin da zaka karɓi wani hukunci daga zuciyarka hasali idan kai haka kamar ya yi daidai da misalin da na bayar ran nan ba ka da lafiya ka je wajen likita na'am tunda ba ka da lafiya har ka je wajen likita kai da kai ba ka san magani ba dan da ka san magani kai kai ne za ka yi wa kanka magani ya zama to ka je ka siyo allura ka zo ka yi wa kanka ko ka je ka siyo magani ka ci to yanzu wannan zan sha da kanka fa zan sha biyu yanzu wannan zan sha ɗaya wannan zan sha kaza inda da inda da inda da kai likita ne ke to yanzu sai ka tafi wajen likita da ka tafi wajen likita don ya baka magani to a yanzu likita kake jira bayan ya gwada ka ya gane menene rashin lafiyanka to idan ya ɗauko magani ya zuba sai ga likita ya ɗauko biro sai ya zana maka bibiyu ko wannan ya ce ɗaiɗai wannan uku uku kuma safa da yamma wannan sau biyu a yini to da ka dawo kawai zai kai ya kamata kai ma maza sauri ka maza kai sauri ka warke bibin nan barka da gurgudu biyu ita ce ce ka sha su barka sha kuku dan kai sauri ka warke da yamma safa da mai jiga jiga kai so uku za ka rika sha na'am in aka wayi gari wata cutar ta kama ka wanda likitan zai ce maka tafi ka bashi waje kakka mamaki in baka kashe kanka ba da wannan overdose din da kai na magani to haka nan muridi a gaban shi ne bai da wani abu na soye-soyen ran shi sai abin da shi ya dora shi a kai na abin da ya shafi sha'ani tafiya zuwa ga Allah yace wa jaribu ka ne santi sauye sauye zuciyanka zuciyanka ta ce maka ai kaza ya kamata kai ai ma kaza ya kamata kai ai ma kaza za kai to ka nisance shi mujana bata sharri irin nisantar da kake yi mawa sharri dan aka ce wannan sharri ne ka san sharri ne to yanda zaka nisance shi to ka nisance sauye sauye zuciyanka irin wannan wannan bai yana gaya maka ko a bisa abin da ya shafi sha'anin ibadu dan zai fassara maka baitin Abdulaziz zai ji Abdulaziz da bagu zai fassara mana baitin mu da abin da ake nufi kaka dauka soye soyen zuciyan wai sai wai ana nufin wai sai abin da ya shafi sabo ya samu a'a shi buridi a karkashin tarbiyyar shehi sa ko menene shehin nan ne ke tsara mai kaza ya kamata ya kaza ya kamata ya kaza ya kamata yawa to a wannan nuska a wannan nuska ko sai ce mujana bata sharari irin nisantar da zaka yi matar tsatson wuta shine ashararu in wuta ya zo misali a zo ana hura wuta sai sai wuta tana irin tantsatsin na ai ba za ka zo jikin ta ba za ka matsa dan kar ta zo ta ka- ta- ta kama ma tufa ta kona ma tufa ko ta kona ka to shine sharari nan kuma yace mujana bata sharari to sai ah, Sidi Abdul Aziz ah, Sidi Ahmad bin Mubarak zai gaya mana yanda shi Abdul Aziz da bage fassara wannan baiti قال الشيخ رضي الله عنه شيخ أحمد بن مبارك يتي توتيشو عبد العزيز الدباغ يتي وإن ترفع همتك إلى طريق الفقر إذن همتك تزابرع زوا تفرش توفنشي da ya faɗa ka shi shi ma ya fasara ya sake fasara ya ce wa hiya dariqu wa hiya dariqu tasawufi dariqul fakar din nan ma'ana hanyar tsofanci to fatara hawa nafsika kaje kar da soye-soyen zuciyarka fi ma takhtaruhu li nafsika li nafsiha fi ma takhtaruhu li nafsiha cikin abin da ita zuciya ita take zaba da kanta min wujuhi ta'abbudat na daga nau'o'in ibadu irin ibadar da ta ra- ta raya maka cewa kaza ya kamata ka yi kar ka kalli wannan dan in ka bi ta yau suke hukunta ka ba kana karkashin hukuncin shi in bane ba wa anwa'il qur'a wa anwa'il qurabati da kuma nau'o'in ayyukan neman kusaci yace duna an ya amura habihi a shehu ba tare da shehin ka ne yace yi kaza yi kaza yi kaza ba ana tare yace wa ba'id hawaha ka nisanci soye soyen zuciyanka fi zalika fi zalika cikin wannan muba'a da takalli sharri irin nisantar da kake masharri kaga dai aika ne na ibada amma irin nisantar da kake masharri to in dai zuciyarka ne ta sawwala maka kaza da kaza da kaza bai sance ta baya ita ce jagoran ka ba ita ba za ta kai ka inda ake son a kai ba isha yuridu shai na nufi ne an na fala al muridi lallai samun rabo ga muridi fi ma ya khasaruhu lahu shehu cikin abin da shehin su yake zaba ne gare shi la fi ma ya khasaruhu huwa da nafsi ba abin da yake zaban mawa kan shi akan kan shi ba amma yace wa in kana ya khasaru huwa da nafsi in ko ya zama to shi ne ke zaban mawa kan shi da kan shi halaka to yi wasa zai halaka kultu wannan magana shi sai dai a madadin mubarak ne ya gama faɗin magana shehin to gashi kuma shi wannan magana shi ne ce sai ni na ce wa kam muridin da yawa muridi sakata ya faɗi ba nauyi min hazal babi a wannan babin ya zama to ma ya saki layin sufancin ma bai masu ya saki ba ya ce li annal murida saboda shi muridi qabla al fathi alayka shi Allah ya mai fatahi na ma'rifa yace idza khatarat lahu nafsuhu idan zuciyar shi ta zaba mushi al ikhtara min an nawafil yawaita nafil fili kafin fatahi bai samu fatahi da gana yanda al'amura suke tafiya ba sai zuciyar shi ta zaba mai ya yawaita a cikin nafil ayyukan ibadu to zai iya yi wa wasiyani ko kuma yawan azumi wal qiyam ko tsayuwar dare yace fa rubbama kana zalika bi shahwati li shahwati sumati zai iya yiwa wannan abin da zuciyar shi ta raya mai ta yawan nafil fili ko yawan azumi ko yawan siyamun laili zai iya yiwa ya zama to wannan saboda sha'awar sum'a ne a ji labarin yana yin kaza ana ji war riya'i ko kuma ya zama to na riya'i kawai saboda mene saboda shi bai samu fatahin da zai gane cewa wannan abin don Allah yake ko ba don Allah yake ba fayasiru wannan sai fayasiru sai amaluhu sai aikin shi ya zama to ligairin lahi azza wa jalla ba ga Allah ba na ba ba don Allah bane sai aikin shi ya zama to ga wani Allah mai girma da buwaya fa iza rahimahullahu bi shaykh al-murabbi idan Allah ya ji kanshi ya ji kanshi ta hanyar samun shehi mai tarbiyya wa jama'ahu bihi ya hada shi da shi fa innahu to shi wannan shehin ya razalika zai ga wannan abun illatan fi wata illa ce ga wannan muridin an gane fayuridu na kalaku an ha to shi shi sai ya nufi bari to cire shi daga wannan illar da ya fada bi ba tare da ya sani ba ana ji to fa in sa afahul muridu idan muridin ya taimaka ma shehin wajen yarda da aikin da shi da inda shehin ya dora shi wa sabaqat lahu al-inayatu min Allah ta'ala kuma inayar Allah kulawar Allah ta riga da ma ta gabata ga wannan muridin Allah yana son ya zama to muridi mai rabbanta an fahimta to dallahu ala ma yaliku bihi sai ya zama to shehin ya shiryar da shi a bisa abin da ya dace da wannan muridin an gane wanta kalabi sai ya kiratar da shi ila halatin zuwa ga wata hali maradiyatin yardajiya inda Allah ta'ala a wajen Allah amma yanzu wannan ake kawai kaddu ne kawai da ta'abu wahala ake kawai ba ma don Allah yake yi ba ana tare yace wa in lam yusaifu al murid idan ko muridin bai ce ba kishin wajen fuskantar menene yake nuna mai ba wa qala sai muridin yace jina li li yuzidana ko li yazidana mun zo mai dan ya kare mu cikin yawan ibada waja ala yanqusuna yazo yanzu kuma yazo yana tauye yana cewa mu barka za mu barka za na ibada mun zo mai dan ya kare mu kuma yanzu yana ragan mu sai muridi kuma yana faɗin haka yace to wa khasirat niyyatuhu fi shaykh al-muradi to daga nan sai ainihin ya ta niyyar shi ta kaɗe cikin wannan shehi na shi mai tarbiyyan shi an gane to fa haza wannan kad istahwaza alaihi shaytan to shaytan fa ya rinjaye akan shi an gane wasu haka matfihi illatu riya'i wannan to fa cutar ne ta riga ta yi nasara a kai shi wal khusrani da kuma cutar tadewa nas'alullah as-salamata muna roƙon Allah kubutarwa wal afiyata muna neman Allah lafiya muna roƙon Allah lafiya bi mannihi wa karamihi da baiwarsa da karamcin shi amin amin sai ci gaba cewa a wannan kurhuna wannan kurhahuna qissatan nafar min as-sahabati ridwanullahi alaihim yace anan zamu ambaci kisan wasu daga cikin sahabbai ya dalasta bata a gare su allazina ja'u wadanda suka zo ila darin nabi sallallahu alaihi wa sallam zuwa gidan annabi shikenan fa sa'alu azwajahu an ibadatihi sallallahu alaihi wa sallam sai suka tambayi matayen annabi game da irin ibadun annabi wa qiyamihi da tsaiwar daren shi wasu yamihi da irin azumin da annabi yake fa zakarna lahum ibadatahu sallallahu alaihi wa sallam sai matan annabi sai suka gaya musu ai ga abin da annabi yake yi ga abin da annabi yake yi ga abin da annabi yake yi fastakalluha sai suka ga karancin abin da annabi yake yi yawan zuwa su sahabban su makaru sai suka ce lasna kan nabi sallallahu alaihi wa sallam mu ba kaman annabi bane na'am tabbasu ba kaman shi bane yace fa innahu abdun saboda shi bawa ne kad kad gafara Allah lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara shi annabi wani bawa ne da Allah ya ce da yayi mazuni a baya an gafarta da zai a gaba an gafarta duk to ba zunubi ma ake kiran shi ba malamai mu kai suna ce mai tarko aula abubuwa ne guda biyu dukkanin su duk wanda aka yi daidai ne amma ɗaya zai zama daidai to sai aka yi wanda ba shi ne ya fi zama daidai din ba to a hakkin annabawa haka malamai suke kiran a duk irin waɗannan ayyukan na annabawa kaman lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma wasu daga cikin munafikai izini lokacin su suke munafunci cewa kowa ya kawo huzuri na ƙarya kowa ya kawo huzuri na ƙarya akan rashin zuwa yaki manzo Allah ya ce musu kafin Allah ya tambaye shi me yasa ya ce musu sai da Allah ya ce afallahu anka magana ta wuce ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam lima azinta lahum me yasa kai musu izini to shi suke ce mai tarko aula anan sai malamin ka ce to da yin izinin da rashin yin izinin daidai ne duk ibada ne a wajen Allah amma rashin yin izinin ya fi to shi ne suke kira shi tarku aula a hakkin annaba amma ba sa yin zunubi ma asumai to saboda haka to shi annabi an yace mai tarku aula din shi an yace mai na baya an yace mai na gaba to ai mu ba kaman shi ne gaba kuma malamai sufai suna cewa hasanatul abarari sayyatul muqarrabina al muqarrabina sun fi al abarari matsayi a wajen Allah to abinda su al'abrar al'abrar abinda za su ya zamanto ya zamanto ya zamanto kyakkyawa a haƙƙin mukarrabai wannan abin laifi shi ne to sai a to da suka ji haka sai suka ga ka ibadan nan su sun gan kamar ta yi kadan sun maƙala a haduhum sai ɗayan su ya ce amma ana a asumu da hara kullahu ni zan ta azumi har abada ba zan sake cin abinci ba ɗaya daga ciki abin da yake wa qala al-akhar sai ɗaya shi kuma yace amma ana fa aqumu al-layla kullahu wa la anamu ni kuma zan ta tsayawa in ta ibada da daddare in ta ibada da daddare ba zan sake kwanciya in bacci wa qala al-akhar sai dai shi kuma yace amma ana fala ukharibun nisaa ni ba zan sake kusantan mata ba ba uwa na da su to ta ibada ne kuma za ku bayan sun gama faɗin haka sai suka tafiya وجاء النبي صلى الله عليه وسلم على إثرهم كما قال الله يزوء أبهايان bayan ya zo fa akhbaratu Aisha radiyallahu anha ina na Aisha ta bashi labari ai wana da wana da wana sun zo sun tambaye mu kaza mun ba su labarin kaza ga abin da suka ce ah bima ra'at minhum wa bima qalu ta ba su labarin ta bashi labarin abin da ta gani daga gare su da kuma abin da suka faɗa fa da ahumun nabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya kira su wa qala lahum sai ce musu amma ana fa akshakum lillahi amma ni na shi ku da tsoron Allah manzo Allah ya gaya musu wa atqakum lahu na shi ku kiyayewa ga sha'anin dokokin Allah na shi ku tsoron Allah na shi ku kiyayewa daga duk abin da Allah ya ce a kiyaye wa a'lamukum bi na kuma fi ku sanin Allah sai ce to amma duk da haka wa inni asumu wa ufdiru ina yin azumi kuma ina cin abinci ba azumin har abada ne ke yi wa ni da na hiku wannan wa aqumu wa anamu ina yin ibada da daren tsaya ta ibada da daren sannan ina kwanciya a bacci bayan nan wa uqaribun nisa kuma ina kusantan matayi na saboda haka wa man ragiba an sunnati duk wanda ya kyama game da sunna ta falaisa ni baya tare da ni wa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar bayan wannan abin ya faru ya ayyuhal ladina amanu ya ku bayan da kuka yi imani la su harrimu tayyibati ma ahallallahu lakum ko ku haramta wa kanku tsarkaka daɗa ɗan abubuwan da Allah ya halarta muku wala ta aka duka ku je da iyaka inna Allah lalle shi Allah la yuhibbul mu'tadin baya son masu je da iyaka Allah ya saukar da wannan aya to waqtalafat waqtalafat ruwatu fi ta'yini ulaika an-nafal malamai marwaita sun yi sabani wajen waɗannan wai saban suwaye da waye da waye fa minhum akwai daga cikin marwaita man abda fihim Usman ibn Mas'ud akwai daga cikin su wanda ya lissafta Usman dan Mas'ud yana cikin su wa Abdullah ibn Mas'ud da Abdullah dan Mas'ud wa Abu Hurairah da Abu Hurairah wasu sun ce waɗannan na cikin su wa minhum akwai daga cikin marwaita man adda fihim wa adab bin abi wa qasim cewa akwai sa'ad bin abi wa qas a cikin su wa minhum akwai daga marwaita man adda fihim Ali ibn Abi Talib ya lissafa cewa Ali dan Abi Talib yana cikin su wa Abdullah ibn Amr ibn al-As da Abdullah dan Amr dan As wa minhum akwai daga marwaita man adda fihim Ababakar as-Siddiq Ababakar as-Siddiq man adda fihim Ababakar as-Siddiq akwai wanda ya lissafta cewa Abubakar as-Siddiq yana cikin su to haka dai malamai suka yi sabani to a takaice malam sai ce to fanzur dan uwa ka duba da kyau وفقك الله الله يغاتر da kai kaifa raddahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadda annabi ya dawo da su an hawa nufusihim daga soyayyen zuciya fi sin ikfar min an-nawafil cikin yawan salatin sun ayyukan najin sun na ma'ana ya dawo da su ya sayi sai da su ila ma huwa ahabbahu lahum zuwa ga abin da shi abin da annabi shi ya so musu yadda za su rika yi wa khatarahu kuma abin da annabi ya zaba musu من التوسط في الأمور cikin tsakaitawa a cikin al'amura tace wa zalika wannan hadisi a azamu shahidi shine mafi girman shaida bima yaf'aluhu shuyukuna daga abin da shuyukunne suke aikatawa ma al-muridina tare da muridai al-muwaffaqina amma fa muridan da aka yi magam da kasar wa amma gairuhum amma muridan da ba a yi musu gam da kasar ba su ne shuyukunan kansu ala kalama alai da masu waɗannan su muke magana ba waɗannan suke cewa da su muke magana ba so a wannan kenan bai bar mu ba nan ma sai sake kawo mana wasu kissa dai za ta tabbatar mana da wannan ma'anar a cikin zukatan mu yace wa qad ra'aytu ba'dahu na ga wasu daga cikin shashin muridai ja'a ila shekin ya zo wajen wani shehin tarbiya radiyallahu anhu Allah ya dade shi wa arada an yattakhidahu wasilatan yana nufi ya rike shi tsani zuwa ga Allah wa kana ala gayatil iktisari ya zama to mai a bisa karshen yawaitawa min al na daga ibada hatta innahu yaqra'u fi kulli lailatin khatamatan min alqur'ani a kowane dare yana kai qur'ani su guda kowane dare wa yaqra'u dalail alkhairat fi nahari iddata marratin da safa da ayini kuma da yini daga safa zuwa dare yana sauke dalail sau sauka sauka masu yawa ba sauka da yawa da daddare kuma ka hakan alqur'ani ana tare wai su mu dahara kuma kwata kwata baya a cikin abinci azumi iya zamanin ba ranar idi karamar sallah ko babba ba bayan nan yace wala talqahu illa asfar al-lawn ba za ka hada shi ba yake a ce ka ga launin launin jikin fata shi ma gaba ɗaya ya canza ya koma wani yanayi yalo ka annahu min ahli al-qubur kai ka ce mutanen maga wanda ga kabari ya fito shikenan yanzu ya haɗu da wannan shi falam yazali shehu radiyallahu anhu wannan shehi bai gushe ba yankulu yana kirasar da shi min darajatin ila darajatin daga wannan matakin zuwa wannan matakin wa min halatin ila halatin daga wannan halin zuwa halin wani halin a tarar da hu ila maqami kawai da bi yi dawo da shi matakin takaitawa aka tsaki to shi kenan sun makala da shehu za ta yomi wata rana sai wannan shehi sai ce mai kam ta'adin araka Allah minhu ya fulani ya kana ganin irin wahala nawa ne wanda da kake cike ke yanzu Allah ya hutar da kai ya kai wani da ya gaya mai haka sai ya ce mai faqala sai wannan muridi ya ce mai jazakallahu anna khairan ya sayi Allah ya saka maka maka da alkhairi game da abin da kai mana ya shugabana yace fa inna ma kanat a'maluna riya da shi ta aikalin shi da din riya ne ma shi a shi da duk abin da ba muke yi sai yanzu da Allah ya haɗa shi da shi ya ɗora shi sai sai ta tunanin shi sai gane a cewa shi a da duk a ba babu riya ma yake a babu riya ma yake ma shi da nan ya ce falin rairin lahi kunna na abu da ashe ibada da muke da tuntunin tsina a nan ashe duk wani Allah ma muke mawa dan mutane kawai su gani suke muna yi muke wa arahana Allah Allah yanzu ya hutar da mu min zalika daga wannan bai baraka ka saboda albarkarka وقال للشيخ سيدي عبد احمد بن مبارك يتي شيخ يا جام مانا شيخ شو عبد العزيز الدباجي تنغو يوم يتي يا جام وترانا يتي ان هذه النوا ان هذه النوافل hankali da kyau nan wani bayani ne kyau zai fita nan yace inna hajji na wasila kaga wadannan nashi shirin azumi sallan nafila ibadar da da sauransu idza lam yaf'al shakhs idan mutum bai aikata ka ba fa innahu la yuhasabu alaiha fil akhirati ba za a yi mai a isabi akan ta a ranar lahira ce dan ne ba an gane me yake nufi to amma wai za fa alaha amma kuma idan ya aikata ta din din yace an yarahu nasu ta dalilin mutane su gan shi kuma wa yamdahu alaiha su yabe shi akan ta fa innahu yu'atabu to shi za a zarge shi ainihin azaba kuma akan ta a lahira dan an gane maganan kuwa yau yu'atabu alaiha za a zarge shi akan ta في الآخرة على هرة وتخلي دار عزيز عليها ذات إيه وقد تاشي قبري شكا جدا أبنش إن الله هرة معنا الجنة واي أبن قوة annabi adamu daga nan gidan ya fito to kaga da lokacin da bai yi ba ba ta zane mai dole ba to yau kuma sai zo yayi da yayin kuma sai ya dan wani Allah to yayi wani aiki dan wani Allah a maimakon ta zama ibada ta zama sabo amma yanzu yawa to ashe kullum shi mutum yana buƙatar siti yana buƙatar siti yana buƙatar siti saboda haka sai ma sai shi Abdul Aziz wannan Ahmad bin Mubarak zai sake fassara maka maganar shi ya fito maka da ita shi kulke ce sai na ce li annar riya'a ma'asiyar saboda riya'a saban Allah ce ko kuma yana aikin alkhairi ne yake yin riya to saboda haka a yanzu da bai yi ta ba ma da ta shi mai alkhairi dan yanzu ta zama mai sabo sai ce to wasa ne tuhu ya kulu وسمعته رضي الله عنه يقول ناجي شدي يبدا الله ثبت غري شي yana cewa innal mahbuba shi masoyi a wata nuska kuma innal mahjuba kamar ma ya shi dacewa yace la yakhlu min ar-riya'i wa sumat shi mahjubi wanda bai riga ya samu idan zuciyar shi ya war ya watsaki yana ganin al'amura tantar wayanda suke ba to baya kubuta daga aikin riya da kuma jiyarwa illa iza kana sai fa a lokacin da ya zama to yana ganin fi kullu lahazatin cikin dukkan iftawar ido yana ganin anna af'ala hucewa dukkan ayyukansa makhluqatun lahu ta'ala halitta Allah ne ko ba aiki shi ba an gane la yajibu anhu zalika fi halatil fi'li a halin aiki wannan bai kowa zuwa gare shi imamu ali in ya ruwaya ta inganta yakan ce yau na yi sallan nafila raka'a ɗari kuma a cikin mutane sai wasu daga cikin almajirin suke cewa ya abal hasani ba ka tsoron rihe ce ka taɓa ganin mutum ne da ya da aikin manufa aikin na Allah ne wallahu kalaka ku ba ma ta'amaluna Allah ne ya halicce ku da aikin da kuke yi to duk ma- wanda ya kai matsayin ya kai wannan wanda ya kai wannan matsayin to a dare ma yi sallah raka ana ana wallahu kalaka ku ba ma ta'amaluna Allah ne ya halicce ku da kuma ayyukan da kuke aikatawa Allah ana tare to idan har muridi ya kai haka to ya sallah na ka dubu ma a tare ba abin da za ta kara mai face ko ta ci da yarda Allah ya ce to amma wa ma ma gaba anhu duk sa'an da wannan ya fake a zuciyar shi zaman to bai kalli cewa aikin shi ba nashi bane walau fasa aini ko da kiftawar ido ɗaya ne ya ga cewa shi yana da wani aiki wa qa'a sirriya'i ya fa afka cikin riya والسمعة يا أبكى cikin جد إبادة والأجل يا أيكا cikin jin da kai ko mamaki da kai wanda waɗanda waɗannan abubuwan dukkaninsu ko kayi ibada an karɓa rusan to ashe kaga a halakun halin ba makawa dai bisa mika kai zuwa ga jagorori na Allah don su tsarkake zuciyar bayi su haɗa su fara su da Allah to wannan shine duk abin da mala yake ce mana magana anan ah, akan alaka da ya kamata muridi ya zama tun tsakanin shi da shehin shi na tarbiyya bai da wani zaɓi bai da wani taharrufi bai da wani kai kawo face abin da shi shehin shi ya dora shi akai duk da yake dai zamu zamu ji waɗannan ma'anonin ah, a nan gaba a sarari malam ya fito mana da su a fili kamar yadda kullum muka saba dai nan zamu tsaya saboda yanzu ah, idan muka ce zamu shiga zamu je wuce yanayin lokacin amma yanzu gashi mun kai minti ashirin da wajen bakwai ma za mu takaita a a wannan zama a dan uwanku cikin sha'anin Allah Abubakar Umar Sharif Sufi anguwan kana sabon garin Zaria Kaduna State a faɗa ƙasa Najeriya na su namban waya ko WhatsApp namba 08024365115 Allah ya dace da mu